أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبالداء العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم الله يا خير دعواتكم wannan shekara kuma muna fatan Allah ya sa mai karatu cikin lafiya cikin alheri azumin da muka fuskanta Allah ya kawo mana cikin lafiya cikin alheri Allah ya sa mu bauta wa Allah a cikin wannan azumi bauta ka gaskiya Allah ya sanya mu daga cikin mutanen da ake musu gafara ake musu rahama ake yantar da su a cikin wannan azumi mutane a wanke zuciya ga alheri nan mai yawa yana zuwa shine azumi a wanke zuciya fuskanci Allah a yawanta zikiri a yawanta karatun alkur'ani a yawanta salatin annabi a yawanta istighfari a yawanta nafilfili a kame baki daga yawan maganganu marasa kyau a fuskanci Allah kuma ya ta'addu'a Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya ya dauka musulunci ya kiyaye mana kasar mu ya kiyaye mana addinin mu da imanin mu ya sa mu zauna lafiya a kasar mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam آمين za mu so mu karatun a farkon suran alif lam mim wato ali imrana bismillahir rahmanir rahim alif lam mim allah la ilaha illa hu al hayyul qayyum wannan sura ita ce sura ali imrana mai aya mai tan ta daga cikin farkon surorin da aka fara aka saukar ta baya ta kuma Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina bakara ita ce ta farko sannan ita ali imrana ta biyo baya ta soma da ali da lanjaye da minjaye kamar yadda ita sura bakara ta soma wannan harufa kamar yadda ayar gaba za ta ce هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات Ah, akwai maganganun malamai tun daga sahabbai har tabi'ai har dukkan malamai akwai wanda suke ra'ayinsu ba a fassara ido irin waɗannan haruffa wato ubangiji shine kadai mafi sanin abin da ya kunsa a cikin waɗannan haruffa akwai wanda suke cewa ana fassarawa dalili kuma za Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi magana akan su ba lokacin da yahudawa suka same shi yana karatu musamman amin uwar uwar muminai safiya ya same shi yana ce alif lam mim ya je ga dan uwansa su yahudawa wato da bakake a wurin su sukan ambaci bakake da sunan lissafi ne Ah, su kuma turawa sukan ambaci bakake da sunayen abubuwa ne to su kuma larabawa haka su ma suna ambaton abubuwa da sunayen bakake kamar suna kiran kifi nun suna kiran wani dutse kaf suna kiran wani mutum sa'ad to su kuma la- yahuda da sun ji baƙaƙe a jere to sun ɗauka cewa wani lissafi ake nufi sai suka zo suka tada annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce a fahimtar mu wato al'ummar ka addinin ka duka duka abinda zai yi shekara 71 domin abinda alif lam mim ya kunsa kenan lanjaye 30 min jaye 40 ga alifi daya sai manzo Allah yayi dariya bai ce komai ba sai yayi dariya to cewa yayi dariya din nan shine ya bada dama bai bada amsa ba sai suka ce ko ku akwai wani banda wannan sai ce akwai yace- suka ce faɗi mu ji sai ce alif lam re ka ce eh wannan ya fi wancan don wannan ya zama ɗari biyu kenan da talatin da ɗaya sai ya sake yin dariya suka ce ko akwai wani sai ce akwai menene ce alif lam mim re ya ce wannan kuma ya fi wancan suka ce to da wanne za mu yi aiki je hudawa da na farko ko da na tsakiyar ko na ƙarshen ko ko za mu haɗa duka suka ce kai sai suka tafi suka kafin ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to waɗannan harufa wasu malamai sun ce a'a bakaje ne da Annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi babbako ba aka sa babbako cikin alqur'ani waɗansu ko suka ce a'a sunayen surori ne wasu suka ce a'a sunayen Allah ne musamman in kasa alif kasa lam kasa ra kasa he mim kasa nun sai kaga ar-rahman ya fito sauran ba za mu yi hadawa bane shi yasa ba mu hada ba a ala kulli halin akwai maganganu masu yawa akan wayannan sur haruffa na farkon surori sun kai wajen hawa kamar haka akwai inda aka bada harafi daya a wurin malamai muhaqqiqin suka ce inda duk aka nuna harafi daya ishara ne zuwa ga hadratul qudsi wato hazrat hadiya kenan kaman nun kaman kaf kaman sat idan ku an nuna harafi guda biyu wato da zati da sifa kenan kamar he mim in aka nuna uku da zati da sifa da sunaye kenan kaman alif lam mim in aka nuna hudu kaman zat an nuna zati kenan da sifa da suna da sifa da halitta wato da wurin tajallin kudura hudu kenan kamar misalin alif lam mim re in ko sun kai biyar wanda sune matukar su shine kaf he ye ayin sa shine he mim ayin sin kaf wato zuwa ga hadra guda biyar kenan ga tajallin zati ga tajallin suna ga tajallin sifa ga tajallin kudura wanda take mai aiki ga kuma halitta to maganganun malamai dai suna da sun kai wajen goma sha akan waɗannan abubuwa wasu sun ce a'a ubangiji tabaraka wa ta'ala ya nuna mujizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haruffan larabci 29 ne in dudda lamalifi sai aka ɗauki rabi aka sa aka ajiye rabi aka sa rabi aka ɗauki rabi aka sa aka bar rabi kuma in an duba an sa guda goma sha hudun nan a cikin surori guda 29 gwargwadon yawan haruffan kenan gaba ɗaya da gwargwadon manziloli na sama wato 28 saboda ya tana da fiska biyu in an baƙaƙe masu ɗigo da marasa ɗigo daidai da daidai suke kowanne goma sha hudu ne ya ta ɗauki fiska biyu in ta zo tsakiya tana da ɗigo in ko farko amma in ta zo da ƙarshe ba ta da ɗigo ta ɗauki fiska biyu kenan malamai suka ce a'a ubangiji na sai nuna ne wato halittarsa duk gabaki ɗaya da ikonsa duk abu ne wanda kitabun fussilata ya tuhu da sama da ƙasa dukkan mulkin Allah gabaki ɗaya na ishara ne zuwa ga waɗannan irin abubuwa su haruffan guda goma sha hudu waɗanda aka sa na shamsiyya da na kamariya wannan guda goma sha hudu wannan guda goma sha hudu in sun haɗu ishirin da takwas kenan to suka ce su ne za a samu manzilan rana a sama 28 kuma su ne za a ga wato ƙashin bayan kowane abu in za ka ƙirga za ka tar shi 28 ne wuya yana da bakwai gadon baya yana da goma sha biyu ƙugu can akwai guda goma na kowanne abu haka yake banda raƙumi shi nasa ya ragu kaɗan guda ya ragu guda ɗaya kuma aka nuna cewa ko da fuka-fiki na tsuntsu in aka duba wato masu tashin ta gefen dama sha hudu ne ta gefen hagun sha hudu ne sauran masu rakiya ne to aka lura kowane abu haka yake tafiya cikin ikon Allah komai a tsare a tsare a tsare haruffan kuma kharijul hurufi kowanne an ɗauki rabi rabi an sa an aji rabi rabi kamar yadda aka yi da haruffan to maganganun malamai dai suna da yawa akan irin waɗannan ilmomi alif lamim na farko mun ce kamar yadda wasu sahabbai suka ce alifin nan ishara ne zuwa ga Allahu lan jaye zuwa ga karshen sunan Jibrilu min jaye farkon sunan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama cewa wannan littafi daga Allah ne zuwa Jibrilu zuwa Muhammadu sallallahu alaihi wasallama zalikal kitabu la raiba fi babu shakka cikin wannan littafi to shigowan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shigar da dukkan annabawa shigowan jibril ya shigar da dukkan mala'iku shigowar alqur'ani ya shigar da dukkan littattafan Allah wanda za a imani da su kuma abinda ya kunsa shine ayi imani da Allah da mala'ikunsa da annabawansa littattafansa da ranar lahira da kaddara to wayannan sune a jere daga farkon surar bakara din ko sune za a dinga karantawa har zuwa karatun ya kare da wanda suka yi imani da su da wanda suka kafirce musu da wanda suka ɓoye kafirce suka bayyana imani wato sune munafukai to su za a jera a nan yanzu wannan sura ta zo ne ta koma tun daga farko alifin nan na Allahu na bakara to yanzu shi za a karanta a nan shine zai shigar da da alifin shine Allahu da muka ce alif lam mim Allahu to shi za a karantar sai ko mala'iku da littattafai wanda su ne addinin gaba ɗaya wannan sura abin da za ta karantar ke da Ali Imrana in an gama karantar da addinin gaba ɗaya wanda zai ce shahid Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul qiyam bil izni la ilaha illa huwa al azizul hakim inna ad-dina inda Allah al-islam to an karantar da addini cikin wannan sura sura gaba sai a nuna cewa to shi addinin an kawo don wane ne sai aka ce an kawo don mutane ne ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida sai a karanta mutumin tun daga farkonsa har yadda aihuwarsa yake har yadda yake abinda zai halatta ya aura da abinda ba zai aura ba da yadda zai rayu da yadda zai mutu da yadda za a yi da kayansa bayan ya mutu suna nuna yadda za a naɗa sarauta da alƙalanci da adalci cikin wannan surar in an gama sai ce to su waɗannan abubuwa da aka shirya wane ne yake karɓansu aka ce sai dai mumini shine zai kawo ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqudi wannan sai a karantar da shari'a cikin wannan sura to an karantar da shari'a cikin wannan sura an karantar da tushen addini an karantar da dan adam din an nuna yadda zai yi an samu mutanen da za su karba muminai kenan su ne abu bil qudi shari'a kenan to suratul an'am sai ta karantar da tauhidi a cikin dukkan fiskokinsa tauhidi na amawa da na khasawa da na khasatul khasati da na annabawa duk gaba da abin da suratul an'am za ta karantar kenan ya ishe ka dai karshen sura zaka ji ubangiji yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kulinna ni hadini rabbi ila siratin mustaqim dinan qayyim millati ibrahim hanifa to an gama wannan to dan adam ya cika kenan ga sanin Allah ga sanin addini ga sanin shari'a ga sanin haƙiƙa da tauhidi da fiskokinsa duka to amma in bai san tarihi ba ya na kasa saboda haka sai aka kawo suratul arafi ta kawo history gaba ɗaya na komi da komi dukkan ta gaba ɗaya history ne na ɗan adam ne na duniya ne na lahira ne na annabawa na komi da komi an yi bayanin har yadda ɗan adam ɗin wanda aka samu da ta sauka ta samu ciki wajen mijinta yaya aka yi me tace me yace har zuwa ƙarshen surar da kuma da yake an shigar da annabawa cikin wannan sura ta history din ta, ta tarihi din an shigar da sunayen annabawa da tarihin su tun daga walbal tayyibu har zuwa tilkal qure wato an sa annabawa kaman guda biyar to amma da aka shiga kissa annabi Musa sai da aka wuce izu guda nan izu su ne uku kawai aka yi na wa'annan annabawa saboda ba san tarihin su ba ko da an faɗa ba wanda zai fahimta to amma na Yahudawa da Nasara malamai suna nan sun kada kunne za su ji to shi yasa aka aka ja shi da tsawo shi kissar annabi Musa da gugurmuyarsa sannan sai aka kawo kissar annabi sallallahu alaihi wasallama maimakon a ce lagar rasulna nuhu ila qaumihi wa ila adin akhahum hudan وإلى ثمود أخاهم صالحا وذل قال قال هزوا وإلى مدين أخاهم شعيبا آه شيء النبي صلى الله عليه وسلم سيأكل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا شيء النبي دو الدنيا ne gaba daya shi da aka kawo kissarsa ai ba izu daya ba sai da aka cinye wajen izu biyu tun daga inna tanal jabara wa alamu har inna kasiran ya tafi nisa sai aka ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum to daga nan shine fudiltu bisab'i tiwali وجعلت لي الارض كلها مسجدا ودهورا تزابن da zamu sa a gaba kenan da yin bayani insha Allah gurgurun fahimtar mu gurgurun da Allah ba mu iko ubangiji na cewa alif lam mim wannan alifi ishara zuwa ga zatin Allah lanjaye ishara zuwa ga karshen sunan Jibrilu min jaye farkon sunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menene dalilin da aka sa farkon sunan Allah a amma ba sa farkon sunan jibi aka ce ja ba ko ji sai aka sa lanjaye amma muhammadu aka sa minjaye na farko dalili ba wani abin da ke isa ba wanda ya isa ya shiga tsakanin Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam shi jibrilu an sa shi ne don aiki saboda haka shi annabi shine yake da liwattun ma Allah la yasuni fi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal tsakaninsa da Allah komi isan mala'iku komi isan manzanni wani lokaci ba sa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke ciki tsakaninsa da Allah ba saboda haka da kawo sunan jibril na karshe shine ma dalilin alqur'ani وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين ذاك جي أبنجي يا أيكو جبريل ne ya kawo wannan Qur'ani zuwa ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wani wuri sai kaji Allah ya ce wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin alim alqur'ani nan kana karban sa ne gaba da gaba daga Allah mai yawan ilimi mai yawan hikima saboda haka ne ba a sa sunan Jibrilu farkon harafin sa ba a tsakanin Allahu da Muhammadu sallallahu alaihi wasallama alif lam mim الله لا إله إلا هو الله على يراده بذلك الله شيء الله لا إله إلا هو babu wani abin da ake bautawa da gaskiya da cancanta sai shi shi kadai alhayu wanda yake mai rayuwa ba irin ta rayuwar sauran abubuwa masu rayuwa ba wanda kamu wannan rayuwa babu ita ko wannan rayuwa tana da iyaka wata babu ita a rayuwar Allahu ba ta haka bace wato rayuwarsa ba ta da farko ba ta da ƙarshe kuma da mumiya ce ta har abada ba ta kwatantuwa da dukkan wani wata irin rayuwa ko dukkan wata rayuwa da ta samu daga wannan rayuwa ne ta yi mata madadi alhayyu alqayyum wanda yake tare dukkan halitta gabaki ɗaya shi ke kawo su daga babu shi ke musu madadi shi ke kai su iyakan yadda ya ga dama shi ke kare su ya kawo waɗansu shi Allah ɗin nan wannan sura wato dalilin saukanta wajen aya tamanin da wani abu daga farkon sura har zuwa aya tamanin da wani abu dalilin saukansu nasaran najarana ne suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce suna so su yi interview da shi su yi jayayya da shi suka zo su mutum sittin akwai manyan su mutum goma sha hudu su gabatar da sarkin su abdulmasih da mai bashi shawara da babban malamin su su uku na suka ce su ne sallama sai suka ce a mun zo ne mai magana da kai akan addinin almasihu wato isa dai a cikin maganganun da suke jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci sai ce isa dai shine allah da kansa domin banda allah wa yake raya matattu wani lokaci da ja'a isa dan allah ne domin an yi shi babu uba wani ne ubansa wani lokaci da ja'a ai isa na ukun Allah ne domin ubangiji izai magana kan ce ma khalaqna inna anzalna inna adaina to ai duka wannan yana nuna ba shi kadai bane tunda baya cewa ana anzaltu ana adaitu inna yake cewa saboda haka isa shine na ukun cikin alloli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to manzo Allah gabatar musu tambayoyi guda biyar yace zan tambaye ku ubangijinmu dai shi ne ya yi sama shi ne ya yi ƙasa shi ne ya yi komi ya yi kowa ba a haife shi ba shi ne mai ikon komai da komai ba da farko ba da ƙarshe wato ma'anan wannan kun san isa ba haka ba ne suka ce yi haka ne suka ce sai annabi ce to kowane ɗafa yakan yi kama da ubansa tunda Allah ba da farko ba da ƙarshe baya mutuwa kun san ko isa wata ran zai mutu tunda an aife shi ne suka ce haka ne ka ce to kun san ubangijin mu baya cin abinci baya shan ruwa balle ne ne ya fitar da su suka ce haka ne amma kun san isa yana cin abinci yana shan ruwa yana fitar da su suka ce haka ne to annabi da musu tambayoyi guda biyar wanda duk amsar su za su zo cikin wannan sura suka kasa ce komai aka kawaitar da su hujja ta kada su amma suka ki sallamawa yadda zai zo har har inda za mu je can inda zai inda za a yi mubahala gaba daya a yi mubahala tun da yake an ki karban gaskiya to a yi mubahala Allah halakar da mai ƙarya da mu da ku to shine wannan sura take karantarwa نزل عليك الكتاب نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان شيء بنجي النمو وأن سفوفي وأن أكا أنبتا shine nazzala ya sassaukar da alkitaba wannan alqur'ani gare ka nazzala alaikal kitaba abin da yasa aka yi amfani da nazzala wajen alqur'ani sassaukarwa dan an saukar da shi ne a cikin shekara 23 daban-daban bayan an kawo shi a baitul izzati an ajiye kowanne in lokacin saukarsa ya yi sai dalilin saukarsa ya zo sai ya sauka har lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai bar duniya saura kwana bai fi shida ba aka saukar masa da wata kuyi mun turja una fi ilallah sun mutafi kullu nafsin wato ya gama sauka kenan saboda haka ake ce nazzala amma wajen attaura da injila da yake gaba ɗaya aka saukar da kowannen su sai kan yi amfani da anzala nazzala alaikal kitaba bil haqi ya saukar da wannan ya sassaukar da wannan alqur'ani alaika a gare ka ya rasulullahi bil haqi da gaskiya wanda babu maganan wasa a ciki ba kissoshin dariya a ciki babu maganan wasa a ciki ko almara ko haka ne ko ba haka bane kowanne na gaskiya ne a cikin wannan alqur'ani musaddiqan lima bayna yadayhi littafi ne wanda ya gaskata dukkan littattafan da suka zo daga Allah ba taba samun littafin Allah ya zo ya karyata wani littafin Allah ba sai dai yace zai sauwake wasu hukunce hukunce a cikin wancan littafi ba taba samun wani annabi ya zo ya karyata annabawan da suka wuce ba sai dai ce shari'a ta ta zo za ta sauke kaza za ta canja kaza daga Allah ba taba samun wani waliyi ya zo ya zagi wasu waliyai da suka wuce ba sai dai zo ce ko da yake mu mun zo ƙarshen zamani manyan bayan Allah sun riga sun wuce amma muna fatan Allah ya bamu albarkan abin albarkar mu ma yadda suka samu Allah ya bamu irin nasu saboda haka littafin Allah baya kare ta littafin Allah baya zagin sa annabawan Allah ba sa zagin annabawan Allah ba sa ba sa ba sa suka su waliyan Allah ba sa sukan waliyan da suka wuce ba sa zagin su haka sha'anin tsarin addini yake نزل عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل يدا سوك اكا يدا اكا سوك القران نان دغا الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم haka aka saukar da attaura wajen annabi Musa haka aka saukar da injila wajen annabi Isa wannan ya jawo hankalin yahudu da nasara kenan cewa su zo su yi imani abin namu duk ɗaya ne kamar yadda zai zo gaba ta'alau ila kalimatin sawa'in bayana bainakum Allah na abuda illallah duk dai Allah ne ake bautawa a zo a haɗa kai saboda haka ya faɗi wannan littattafan duka guda hudu gaba guda uku gaba ɗaya wa anzala tawrata wal injil min qablu kamun a saukar da alqur'ani aka saukar da at-taura aka saukar da injila hudan linnasi an kawo wannan littattafai guda uku duka don su shiryar da mutane ne su kai su ga ga fadan Allah وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان سنة يكاو شريعة ما يربى زكان هلال ده حرام ما يربى قرية ده غسكية أتكوا أن دوكا للتتفيد القرآن ده التوراة ده إنجيلا
إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام innal ladina kafaru bi ayatin lahi sani waɗanda suka kafirce wa ayoyin Allah da manzannin su domin su ma manzannin ayoyin Allah ne littattafan ma ayoyin Allah ne innal ladina kafaru bi ayatin lahi sani waɗanda suka kafirce wa ayoyin Allah duk wanda ya yi imani da taura da injila ya zo sai ya kafirce mata to ya kafirce wa annabawan Allah ga baki ɗaya littattafan Allah duk wanda ya yi imani da taurin annabi Musa ya yi imani da injilan annabi isa da alkur'anin muhammadu ya zo sallallahu alaihi sallama ya kafirce masa to ya kafirce dukkan ayoyin allah da annabawan allah gaba ke daya innal ladina kafaru bi ayatin lahi wanda suka kafirce wa ayoyin allah lahum azabun shadidun wata irin azaba mai tsanani ta tabbata gare su wallahu shi allah azizun mabuwayi ne zuntiqamin mai tsananin kamu wa mai laifi wanda bai tuwa
إن الله لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء إن الله لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء أتجن تنبين النبي يمسو yana ce musu kun san Allah ne ba abin da yake ɓuya masa komi da komai wato abin a sama yake ko a ƙasa yake wato juz'i ne abin ko kulli ne duk abin da yake ɓuya wa Allah amma shi isa sai abin da aka sanar da shi ko ba haka bane suka ce haka ne to sai ubangiji ubangiji yace inna allaha la yakhfi alayhi shay'un fil ardi wala fis samai ku sani fa allah ba abin da yake kuya masa duk inda abin yake fil ardi wala fis samai ko a sama yake ko a ƙasa yake allah yana sale da shi shi ajiye shi
هو الذي يصوركم في رهانه كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي شي الله إنه وندبع بندك قويا مسا كومي بايا قويا مسا huwa allazi shine yusawwirukum yake suranta ku fil arhami a cikin ma'aifar uwa yadda aka suranta kowane mutum a cikin ma'aifar uwa haka aka suranta annabi isa alaihi salamu a cikin ma'aifar uwa bambancinsa da mutane sauran mutane tsakanin mutum biyu Allah ya yi su suka zama sababi uwa ta zama sababi uba ya zama sababi suka haɗu suka haifi mutum amma shi annabi isa alaihi salam wato ba shi da uba daga uwa kawai aka yi shi to ayyukan tijani an shiga ba a da ba a da wata dariƙa ba a ziyarta wasu wali da suke cikin dariƙa amma ana su duk gaba ke daya kuma za a kula da sallah za a biya wa iyaye za a jin su zai wani jikin juma'a ka karba na ba ka daga shi wasu jan kaje koya maka yadda za ka yi huwa allazi saburukum bil hami kayfa yasha Allah dinnan shine ke suranta ku a cikin ma'aifa kaifa ya shawo yadda ya ga dama in ya ga dama ya yi namiji in ya ga dama ya yi ta mata in ya ga dama ya mai tsawon kwana in ya ga dama ya mai gajeren kwana in ya ga dama ya yi dogo ko gajere ko fari ko baki ko shaƙi Allah ya kiyaye mu ko sa'idi haka Allah ke suranta mutum in ya ga dama kun fa yakunu rana ɗaya za a gama kamar yadda aka yi na annabi Isa din ko kuma a ja abin ya kai wata tara da kwana goma shine arba'in sau bakwai wato ruwan mani ya kwana arba'in a toya shi ya zama gudan jini kwana arba'in a tsatsaga shi ya zama na a kumbura shi ya zama nama kwana arba'in sannan a tsatsaga naman nan ya zama kashi kwana arba'in sannan kashin a lafta masa wani nama kwana arba'in sannan a suranta dan adam din yadda ake zo kwana arba'in sannan a shirya fitowarsa duniya kwana arba'in ya fita duniya shine wanda yake yafi yawan yi amma kuma wato kun fa yakunu kawai Allah yakan yi dan adam kamar yadda yi kamar yadda annabi Isa din amma a wata shida ma yana isa a zauna a ciki kamar yadda ya faru tsakanin suratul haqafi da suratu in an dauki suran aya suran laqafi da surar luqmana in an hada su za a fito da wannan wata shida din nan da aka ambata kuma mai tsawo yakan kai har shekara hudu ciki yana nan ba a haife har kai shekara hudu kama a haife shi ma yana yiwuwa yadda ya ga dama yake yi kai bai sha hudin kenan shi yake suranta dan adam a cikin uwarsa yadda ya ga dama ya masa ido a can ya masa baki a can ya masa kunne a can ya masa hannaye a can ya masa ciki ya masa abin zubar da fitsari da abin zubar da kashi ya masa kafahuwa dan aiki duk abin da zai bukata an riga an gama masa tun yana cikin uwarsa duk abin da zai bukata komi abin da ba za a yi masa tun yana ciki ba shine haƙori domin kada ya fito da haƙori ya je garin tsotsin uwarsa ya cije ta sai lokacin da aka yayi ƙarfi ya wadata ne to sannan ne za a yi masa haƙori domin yadda ba zai ciji uwar ba yana da abin da zai ci to haka Allah ke shirya dan adam kuma abin mamaki wani shiri mai ban mamaki wanda yake mai tsananin hikima a cikin aikinsa wato kowane dan adam tun yana cikin uwa wato ɗaninsa takwas ne ɗani nasa na kansa guda takwas ne kowai ɗan adam ɗaninsa ɗani takwas ne haka Allah ya shirya wato daga daga gwiwarsa abin da ya kai kafa ya kai ƙasa ɗani biyu daga gwiwa abin da ya kai wurin ɗaura wando ɗani biyu daga wurin ɗaura wando abin da ya kai daidai da zuciya ɗani biyu daga nan abin da ya kai kansa gaba ɗaya ɗani biyu in ya daga hannunsa gaba ke ɗaya kuma sai ya zama ɗani goma a ƙara ɗani biyu a sama haka aka shirya shi iya haka kuma ya ware hannayensa ta ko ina kamu a zo zuciya nan ɗani ɗani hurhudu nan ɗani hudu hannun dama nan ma ɗani hudu hannun dama to tsawonsa haka daidai da tsawonsa haka haka Allah ya shirya kowa wannan da urkum la hami kai zai sha la ilaha illa huwa al-azizul hakim babu wani Allah ubangiji wanda ake bauta masa da gaskiya da cancanta illa huwa sai shi shine mai sama shine mai ƙarfi shine mai yin komai da komai al-aziz mabuwayi al-hakim goni a cikin aikin sa riga tijan ba abda ba a rarrauta dariƙa ba ziyarar waje sai wanda suke cikin dariƙa za a kula da sallah a cikin jama'a sai dai in ba samu ba za a girma iyaye musu biyayya jam'i wazifa jam'i zikirin juma'a za ka iya na ba ka iya shi tijan ka je ka karba sai lamina ka je ka tambaye masu gaya su gaya maka in madina huwa alladhi هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب wallazi shi Allah nan dai wanda aka sifanta da alhayyu alqayyum wanda ya saukar da littattafai din nan wanda yake suranta dan adam din nan wallazi anzala alaykal kitab shine ya saukar maka da wannan littafi nan an yi amfani da anzala saboda saukar da shi gabaki daya wato yawmul furqani yawmul taqal jam'ani a cikin azumi lokacin da aka saukar da shi a baitul izzati ba so ma saukar da shi yanke yanke wajen annabcin manzon Allah ba tsakaninsa kamar wata shida an saukar da shi an ajiye tun daga cikin watan Ramadana ana jiran Rabiul Awwal ya zo manzon Allah cika shekara arba'in sannan a so ma saukar da shi kaɗan kaɗan ɗin nan to wallazi anzala alaykal kitab minhu a cikin wannan littafi ayatun muhkamatun akwai ayoyi waɗanda suke sune muhukamai wato muhukami ayar da ka ji ta ba za ka ji hankalinka ya motsa kana neman menene ake nufi ba daga jinta ka san abin da ake nufi da ita ba za ta rikitar da hankalinka ba min ayatun mukamatun wato bilisanin arabiyyin mubin ga larabci ga bayani cikakke da ba rikici a cikin hankalinka kunna ummul kitabi waɗannan su ne yawancin ayoyi cikin littafin wato duk lokacin da ake ake faɗin kaza halak kaza haram hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum har zuwa karshe da qul ta'ala wa ma harrama rabbukum alaikum har zuwa karshe daga dabda al har zuwa karshe da duk dai ayoyi irin waɗannan wanda su ne su ne tsaikon littafin gaba daya su mukamai din wanda ba ta rikitar da hankali min ayakum ayatun mukamatun hunna ummul kitabi wa ukharu akwai wasu ayoyi mutashabihatun wanda suke kama da juna ta wajen lafazinsu ko ko suke kama da juna ta wajen ma'anarsu wato masu rikitar da hankali sai an gama da malamai rasikhuna fil ilmi ake ganewa shi alqur'ani anan an kasa shi kashi biyu an ce wasu ayoyinsa muhkamai ne wasu mutashabihai ne da wata ma'ana daban a cikin suratu suratu zumari an ce dukkansa mutashabihi ne kitabun mutashabihan masani a cikin suratu fussilat wato surar suratu hudin an ce kitabun hukimata ya tuhu suma fussilat a wannan surori guda biyu waccan sura ta ce duk qur'ani mutashabihi ne ma'anansa karatunsa yana kama da juna lafazinsa yana kama da lafazin juna kuma cewa dukkansa wato dukkansa muhukami ne a cikin suratu hudin nan ko duk gabaki da abin da yake cikinsa in akwai wanda baka gane ba ma to ka tambayi masu ganewa su ganar da kai ba mai rikitarwa fasalu ala zikri in kuntum la ta'lam duk abin da ba gane din ba wanda zai rikitar da hankalinka je ka ka nemi masana su gaya maka shi ma za a komar da shi kan mukami dan uwansa ya zama babu wani abin da zai rikitar da hankali cikin alkur'ani sai dai in ba koma wajen malamai ba to abin da ya gagari sahabbai su koma wajen annabi sallallahu alaihi wasallam musu bayani mu ko da yake mu samu annabi ba abin da ya gagare mu sai mu koma wajen malamai arrasikhuna fil ilmi sai mu tambaye su sai su mana bayani filla filla kamar yadda abu da yake rikitar da sahabbai su koma wajen abdullahi ibn abbas su ce wannan aya ta ce kaza wannan aya ta ce kaza mu rasa yadda za mu yi an ce yau mazin wala ta sa'aluna ya ce wani nasarar nan lalzina ursila ilayhi wani nasarar mursalina to ya za mu yi da irin waɗannan wala ya tumu Allah hadisa kuma akwai inda akwai misalin wa ma kan rabbuka nasiya wa ma kan rabbuka nasiya Allah baya mantuwa nasullah fa nasiyahum anan kuma an ce yana man ya sun mance da Allah Allah ya mance da su ma'anarsa ya bar su ba ya mance da su bane Allahu akbar.
wa ma kana rabbuka nasiya rasulullah fa nasiya to ya zamu yi to duk da yan koma wajen malamai za su yi bayani duk abin da ya rikitar in an koma wajen malamai za su yi ba sai ka ga ba rikicin kenan duk ya zama hukamun in kuma wanda bai sani ba ya shiga da hankalinsa to shine ya nemi fitina an ce ka nemi malami ya gaya maka cewa hankalinka za ka sa ya gano maka abin da ya gagara a hankali bai iya ganowa ilimin da ya gagara sai dai malami to saboda haka ne aka kasa a nan kashi biyu wani daga faɗinsa za a gane wani ko sai an koma wajen malamai malaman ma sai masu zurfin ilimi su ne za su ganar da mutane wasu abubuwan da su gane ba sai su gano da su misalin in za a ɗauki rikici nasara in sun ji an ce alkur'ani ya ce ah, ya ce- alkur'ani ya ce annabi isa kalima ne daga Allah ruhu ne daga Allah ce to shikenan kuma kun faɗa kuma mu ma abin da muka ce kenan Yesu kalima ne daga Allah ruhu ne daga Allah kuma alqur'ani ku ya faɗi haka sai mu ce to muna da wani wanda zai bayani wannan in huwa illa abdun amna alaihi bawa ne na Allah Allah ya masa ni'ima ya bashi annabci da manzanci ayyadaka Allah to wannan ko akwai rikici ta saboda haka kowace aya in ta rikitar za a kai ta wadda za ta yi hukunci sai ta fito da ita filla sai ka gane kunna ah, wa ukhar mutashabihat wato mutashabihu akwai a cikin lafazi akwai a cikin ma'ana kunna wa ukhar mutashabihat fa amma allazina fi qulubihim zaygun amma mutanen da suka suke da zuciyarsu take da kwadayin bata wanda suke zuciyarsu batacciya ce ta karkace fa yattabi'una ma tashabaha minhu sai su dauki hanyar rikitar da jama'a a cikin ilimi wato in an faɗi wannan aya to wannan fa in an faɗi wannan aya to wannan fa a kai ta wajen malamai mana za a raba muku za a raba muku ku ji ku ji a hankali Mhm.
amma in kai da hankalinka ne to sai ka bata ka bar da mutane ka rasa abin da za ka yi Wallahi.
saboda baka mai da ubangiji yana cewa inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha kowace amana a mai da ita wajen masu ita sai ga hankali a kwaje don yadda zaka kama abu da hankalinka in baka da ilimin abu daban yadda hakikanin abin yake daban mai yiwa ne kai zatti ka san wannan abu saboda jin wannan to ashe ba haka ne ma'anansa ba to amma yan kowa wajen malaman abin sai su yi bayanin abin fillah fillah ma ta min ibtiga alfitnati saboda neman fitina fitina wa ibtiga tawilihi saboda neman tawilin abin da ya gagara din su nema da hankalinsu wa ma yarmu tawilahu illa Allah war rasikun fil ilmi Na'am.
alhali ko irin waɗannan abubuwa ba wanda ya san fassaran su sai Allah madaukakin sarki sai kuma manyan malamai waɗanda Allah ya sanar da su wanda suke da wattaqullaha wa yu'allimukumullah wanda suka ji tsoron Allah Allah ya sanar da su ilimi wanda yake mawuyaci warrasikhuna fil ilmi nan an fassara da adafi akan wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilmi Na'am.
an kuma fassara da ai waqafi ai mubtada to an yi mubtada din nan an sallama ga baki da an barwa Allah sani Allah shi kadai ya san waɗannan abubuwa Ayyo.
amma in an yi adafi to nan warrasikhuna fil ilmi ah, malamai tunda Allah ya musu shaida cewa Allah ya tabbata kaɗaituwarsa da mulkinsa daga shi sai mala'iku daga shi sai malamai to ashe malamai kenan suna da abin da Allah ya sanar da su wanda bai sanar da na ƙasa da su ba in suna so su san abin sai sun biyo ta wajen malam shaida Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu ulul ilmi qa'imun bil qisti war rasikhuna bil ilmi يقولون سو راسخون في العلم يقولون آمنا به mun yi imani da mutashabihi din yadda muka yi imani da muhukami din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa aljidalu fil qur'ani kufrun jayayya a cikin qur'ani zai jawo kafirci abinda ku gane ku yi aiki da shi wanda ba ku gane ba ku mai da al'amarinsa wajen wanda ya saukar da shi amma kar a nemi fitina a ce kaza kaza shine kaza kaza shine kaza wannan ko ce a'a in kace kaza kaza kaza fa sai sai ya zama ana neman a warware alqur'ani da alqur'ani wan a- ana fassara alqur'ani da alqur'ani amma ba a warware hukuncin alqur'ani da alqur'ani
tariƙa ta jihar gaba a fita ba haɗa da wata tariƙa ba ziyarar waje sau da suke cin tariƙa za a kula da sallah za a yi biyayya wa iyaye za a yi dukkan wazifa da suke jima ka yarda na ba ka ɗaga shi ta jihar ka je a koya maka da kai
وما لم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ya kununa sukan ce amanna bihi mun yi imani da wannan alqur'ani mutashabihinsa da mukaminsa duk daga Allah ne mun yi imani da shi wanda muka gane da wanda- da wanda muka gane ba duk mun yi imani da shi kullun dukkan su da mukamin da mutashabihin wato wanda muka gane inda wanda muka gane ba kullum min indi rabbina duk daga wajen Allah ubangijin mu yake wato ainihin masu fannin usul suka je laf- suka ce lafazi wanda aka gine shi akan ma'ana yakan zo ta fiska kamar haka akwai lafazin da ba shi da ma'ana sai ma'ana guda ɗaya tak to shine ake kiransa nassi kamar ilahu kuma ilahun wahid kamar kul huwallahu ahad bai da wani fassara banda wannan akwai lafazi wanda yake mutamili mai ɗaukan ma'ana biyu ko fiye da haka amma ma'ana ɗaya ya fi rinjaye to nan ba za a ba in za a yi hukunci sai a fara ɗaukan da wanda ya firin jaye shi ne ake kiransa zahiri zahiri rajihi na farko shi ne nassi wannan ko zahiri wato yana da- yana da marjuhi kenan to in ba wani abu ba ba za a ba za a bar wannan a ɗauki wancan ba misalin kamar yadu yadu sunan Allah sunan hannu ne yadu kuma ƙarfi ana kiransa yadu yanzu mutum yana neman bashi ko yana neman aure ko yana neman aiki iya zo wajen babban mutum ce in baka sa mini hannu ba abun ba zai yiwu ba shin hannun nan mai jini mai yatsu zai sa ko karfi zai sa tashe kenan ana kiran hannu yadu ana kiran karfi yadu amma abin da fi rinjaye hannun nan mai jini mai yatsu shi ya fi rinjaye sai dai tarihi ne ya mai da shi ha- ta ta wajen karfi domin shi marjuhi ne ba rajihi ba ne saboda haka in ka ji lafazi ya zo ce yadun layi to ce karfin Allah tunda laysa kamithlihi shay Allah bai kama da komai to akwai kuma lafazi mai ma'anoni guda biyu ko fiye da haka duk daidai suke to wannan ana kiransa mushtarak mushtarak misali kaman kaman goro idan an ce ka kawo goro za a daura aure ka kawo goro za a yi suna to ka sa abin da za a kawo wannan aiki ba za ka samu ba sai ka kawo goro kai ma ka san sauran ba yin wannan goro na farkon nan za a kawo ba wani abu naka ba zai ba sai ka bada goro to ka san kai ma wani goron wani abu ne daban ba wannan goron suna ko goron daurin aure ba mustarak kenan to haka yake a cikin dukkan karatu to saboda haka ne shi nassi da zahiri mukami ne nassi da zahiri kame ne amma kowane marjuhi da kowane mustarak to wannan mutashabihi ne kamar misalin salasata ƙuru ƙuru'u jini ƙuru'u tsarki duk ana kiransu daidai ba wanda ya koni ƙarfi a cikin larabci ta haka yake a duk da an komar da abun wajen malaman abin to ba za a wahala ba inna la amrukum an tu'addu al-amanati ila ahliha kowane abu yan komar da shi wajen masanansa sai a samu saukin abun amma in an komar da abu wajen wanda bai san shi ba sai ka ga abun ya wahalar misalin mutum ne aka ba shi dokta na girmamawa din nan irin wanda ake ba sarakuna ko ake ba masu kuɗi ko yan kasuwa din nan a ce yau doktawa ne to sai aka yi sa'a ya yi boko amma bokon nasa na administration ya yi sai aka ɗauke shi aka mai da shi minista kuma aka mai da shi ministan health gashi shi ne ministan health dama ko dokta ne to kai zamani ba zai sa hannu cikin fida na ne dokta ne tun ba naɗa shi ba dokta ne amma yanzu an naɗa shi dokta kuma shi minista ne na health amma bai zai ba shi daman ya sa hannu cikin fiɗa ba don bai sani ba to saboda haka ko da ya zaci ya sani to sai ka tarar bai sani ba din domin an zo za a yi magana misali shi minista ne na health ana kiransa dokta da ma an riga an ba shi doktora na, na, na, na girmamawa to aka zo aka zauna shi dokta mai fiɗa senior da junior sun zo gaban su za su yi discussion sai ya yi da yake ya iya boko ya ce kaza kaza kaza kaza sai karamin ya darce ranka ne ba haka wanda kai da zan masa bayani sai ce ranka da abinda kake wadan ba haka bane yadda abin yake kaza kaza kaza to to ashe ba kaza bane to to to har ya ce na gane to shikenan na gane din nan gobe zai fida saboda haka ilimin haka yake wa yattabi da ma ta shaba minhu ibtigha al-fitnati wabtila tawilihi sukan bi abin da yake ya rikitar da hankali saboda su rikitar da hankalin jama'a a tada mutane akan ilimin da aka sani a je a fadda su a jefar da su inda ba a sani ba ibtila fitinati saboda neman fitina da tada hankalin mutane cikin addini ibtigal ibtiga tawilihi saboda neman tawili shi mutashabihin nan wa ma lam tawilahu illa Allah wa rasikhuna fil ilmi sai malaman da suke da mataki a cikin ilimi su suke sanin waɗannan irin abubuwa da suke rikitar da hankula ya kuma sukan ce amanna bihi mun yi imani da wannan mutashabihi kamar yadda muka yi imani da mokami kullum min indi rabbina dukkan daga Allah suke ubangijinmu wa ma yadhakkaru ba wanda zai wa'azantu da irin waɗannan wa'azozi illa ulul albabi sai ma'abuta hankali tacece mai kyau
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب sukan ce su arrasikuna fil ilmi din sukan ce rabbana ya ubangijin mu dai mun yi imani da kai mun yi imani duk abin da ka saukar wanda muka gane da wanda bamu gane ba ya ubangijin muna roƙonka yadda muka yi imani da kai tabbataccen imanin nan muna roƙonka la tuzin qulubana karka karkatar da zuciyoyin mu ba da yadda hadaita na bayan ka shiryar da mu wa hablana ka ba mu min ladunka rahmatan ka ba mu rahama min ladunka daga gare ka innaka ya Allah ubangiji anta kai ne alwahabu mai yawan bayarwa abinda yasa suke wannan roƙo don su riga sun san ikon Allah shi Allah fa'alul lima yuridu ne mai aikata abin da ya ga dama ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna quluba bani adama baina asbu'aini min asabi'ir rahman يقلبهما كيف يشاء اللهم قلب قلوبنا إلى طاعتك آمين mazalla kan ce duk zuciyoyin yan adam suna tsakanin yatsun Allah ne guda biyu yana juya su yadda ya ga dama Allah muna roƙonka ka juyar da zuciyoyin mu zuwa ga bautanka zuwa ga yi maka biyayya kara juyar da zuciyoyi a kau da su zuwa ga bata Allah ya kiyaye آمين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا يا أبنجزم إنك كي يا الله جامع الناس كي ميتار متاني ليوم wato liyomin dinnan lanjayen nan saboda akwai jaza'i a cikin ranar shi yasa aka sa lanjayen da ya zauna kamar muhallin zarafi wato fi yawmin lil jaza'i fi yawmin lil jaza'i aka yi amfani da lanjayen liyomin saboda wata rana don a yi sakamako larai ba fi babu shakka cikin zuwa wannan rana innaka ya Allah ubangijin mu la tukulhul mi'ada baka canja alkawari baka saba alkawari ya ubangijin mu ka sa mu cika da imani har mu same ka ranar sakamako muna da imanin mu kai baka saba alkawari
إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النير إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك هم وقود النير a lokacin da aka yi yakin badar sababin saukar wannan aya da aka yi yakin badar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu nasara akan kafiran makka aka kashe saba'in aka ɗaure saba'in aka samu nasara cikakkiya dai to da manzo Allah ya dawo dama ya yi amana da yahudawa na zaman lafiya to sai ya tara su ya ce ya ku alal kitabi ku zo kun riga dai kun tabbata ni dinnan ni ne annabin da Allah yake gaya muku a cikin littafin ku kun ki bi na ne kawai saboda waɗansu dalilai to amma yanzu lamari ya bayyana muku a fili ku yi imani tun daga yanzu tun lokacin da abin da ya sa mutanen makka bai same ku ba kada Allah ya saukar muku da abin da ya saukar wa mutanen makka sai suka ce a kai don ka samu wawaye mutanen ƙauye wanda ba su iya yaƙi ba ka yaƙe su shine za ka zo za ka mana kirari ai mu ba haka bane wallahi da ka nemi yaƙi da mu da ka gamu da mazaje da ka san mu dai mazaje ne ba wawaye irin wanda ka samu na makka wanda su iya yaƙi wanda ba su da ƙarfi to Allah ya ce innal ladzina kafaru wayannan kafirai da suke kirarin karfi na yaya wato sojoji da dukiya wato kayan yaki lan tuguni anhu amwalu wala auladu min Allah shi'a wato amwalun da dukiyoyin su wala auladun ko kuwa a ƴaƴansu ba za su wadatar da su da komai ba
in Allah ya saukar musu da azaba lan tughni anhum amwalun wala auladun min shay'an wa ulaika waɗannan kafirai hum su waqudun nar abun hurawan wutar lahira ne wato wau nan in an masa fataha to sai ya zama abun hurawan wuta ba hurawan wuta ba kamar na wudu'u ne da wudu'u in an sa fataha akan wau to abin yin alwala in an yi rufa wa wau alwalar da kanta nan kuma in an sa wa kudu abin hurawan wuta in an yi rufa wa kudu horon wuta to su ne za su zama fetur din wutar lahira ko ko su zama kananzir din wutar lahira ko itatuwan wutar lahira ko ciyawan wutar lahira su abin hurawan wutar lahira ne da kiyaye
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب kirarin ƙarfi na dukiya da sojoji sun kai fir'auna ne ko ko sun kai mutanen da suka riga fir'auna kaman adawa da samudawa wajen ƙarfi ai ba su kai su ba to al'adar da suke kirari da kafirci sun ki musulunta to kamar yadda da mutanensa bani isra'ila suka halakar da su a ruwa a cikin mu'jizar annabi musa da waɗanda muka halakar kamun shi fir'aunan na annabi musa din to su ma wannan al'amarin zai same su fa kullu nakhalna bi zambi fa minhum man nasalna alayhi hasiban wa minhum man khadathu sayhatu wa minhum man khasafna bi larba wa minhum man gharaqna duk dai mun harakar da kafiri kamar yadda muka yi maka bayani to al'adar su abinda ya samu wadan abinda ya samu fir'auna da mutanensa da kafirin da suka riga su to sai ya same su kadabi ali fir'auna wallazina min qablihim da wanda suka riga su kazzabu bi ayatina sun karyata ayoyin mu فأخذهم الله سيأك داو دا لفظ لفظ الجلالة كذبوا بآياتنا بعد فأخذناهم بس أخذهم الله دون أباس tsoro da Allah fa ake magana sai Allah ya kama su da karfin nan nasa wanda aka sani wallahu shadidul iqab su sani fa su kafirai Allah mai mai ina da matsanancin matsanancin uquba in ya kama mai laifi ko sauro ɗaya ya haɗa da mai ƙarfi sauran zai halakar da shi kamar yadda ya faru ga namaruzu balle ba in abin ya zama sojoji
قل للذين كفروا ستغلبون وتهشرون إلى جهنم وبئس المهاد قل للذين كفروا ستغلبون وتهشرون إلى جهنم وبئس المهاد ga ya wasu waɗannan kafirai yahudawa da suke cewa wai ka samu wawaye ne wanda ba su yi yaƙi ba inda su ne aka kara da su da an san an gamu da mazaje suna da dukiya suna da jama'a suna da sojoji to za mu halakar da su yadda muka halakar da waɗancan gaya musu kullum da zina gauru satul labuna a gaya muku satul labuna da sannu za a rinjaye ku wato za a saura kaɗan nan domin da bayan an yi yakin ba daga abin da ya faru da aka yi yakin uhudu aka samu shahada da yawa sai suka yi ta ihu suka ce ba ga irin ta nan ba ba ga irin ta nan ba ba shine ba ba shine annabin ba kar ku damu ba shine ba Allah ce a gaya musu da sannu za a rinjaye su ta tugulabuna wa tushiru ila jahannam sai kun bar wannan kasa kun koma khaybara sannan da khaybara sai an bi ku an kore ku har sham sai kuma in kun mutu a kora ku zuwa lahira nan ne aka kori banu nazir sannan daga baya banu qurayza suka warware alkawari aka kashe su a kasuwar madina aka sassare su wannan an ba su labari tun abin bai faru ba satubulabuna da sannu za a rinjaye ku ku bar ƙasar nan a kakkashe waɗansun ku a bi ku har kai bara a kakkashe a kwace ƙasashen ku da garurukan ku kuma in kun je lahira a kora ku zuwa ga wuta wa tujana jahannam wa bisal mihad duk mutumin da aka kora shi zuwa jahannama hakika ya gamu da mummunan shimfiɗa a uzu billahi to alhamdulillah Allah ya kiyaye mu jahannama kiyaye mu kisal mihad Allah ba mu dafa da zaman lafiya Allah ya jikan mu jikan kiyaye mu da malamu da malamu Allah ta kawo mu da alheri Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah dauka musulunci albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah jikan musulmi maza da mata rayu da mutunta albarka ne sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم